بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي إنما الآمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكوها فهجرته إلى ما هاجر إليه يوم الخميس biyu ga watan biyar hijira tana da dubu da ɗari hudu arba'in da biyu wanda ya dace da sha bakwai ga watan sha biyu miladiya tana da dubu biyu da ishirin za mu shiga darasi na muktasar mutane wancan satin mun tsaya a mene umasa da umuri mako yawwa ya ce muna magana ne akan ainihin farauta ga mai aikin haji mutumin da harma da aikin haji hukuncin farauta a wajen shi da kuma hukuncin farauta a cikin harami ko ga wanda ya harama da aikin hajin ko wanda yake bai harama ba amma a cikin area na harami shine yace wa ma fadahu muhrimun duk abin da mai harama da aikin haji yayi farautan shi ko da ba a cikin harami ba aufi da lahu ko kuma abin da aka farauto dan mai harama da aikin haji ko wanda ya yi farautan bai yi harama ba amma ya yi farautan ne dan mai harama da aikin haji ma'ana ko mai gidan shi ne ko wani malamin shi ne ko wani ya gan shi yana cikin matsala ne yace bari ya farauta ya kai masa to wannan abin da aka farauta dan shi ko abin da shi mai harama ya farauta din wannan dabban mai katun mushe ne hukuncin mushe yake da shi malamai suka ce naman shi ma da jikin najasa ne sannan kuma yadda Allah ya haramta cin mushe cin wannan naman shi ma mushe ne kowa ba zai ci ba sai dai a ji a jefar da shi wannan shine hukunci na mai harama ya farauci dabban farauta ko kuma wanda bai haraman bai farauta dan mai harama ka baibihi kaman koyin dabban farauta idan mai harama da aikin haji ya ɗauko kwan ya fasa ya ɗauko ƙwan a matsayin ya ɗauko shi kamar abin farauta ya fasa yana fasawa wannan ƙwan ruwan ƙwan ya zama mushe shi bai halatta ya ci ba wani ma bai halatta ya ci ba sai dai a zubar da shi wa fihin jaza sannan shi mai harama da aikin haji da ya farauto wannan dabban farautan idan ya farauta dole sai ya biya sakamako na wannan dabban da ya farauta din za mu je ne yadda sakamakon zai kasance a gaba shi mai haraman in alima idan yana sane da cewa wannan dabban dan shi aka farauto wa akala kuma ya ci an haɗa abu biyu nan ko ba shi mai harama ne farauto ba wani bai hilli ne wanda bai harama bai yi farautan amma ya farautan dan mai haraman ne da ya kawo kuma sai shi mai harama da aikin haji din sai ya ci yana sane da an farauto dan shi ne ko kuma yana sane da wannan dabban farauta an farauta ne dan wani mai harama da aikin haji sai shi mai harama ya ci to yanzu a nan shi wannan wanda ya ce in dai wanda ya farautan ba mai harama ba ne ya farauto ne dan mai harama sai shi wannan wanda aka farauto mai haraman ko kuma wani mai harama daban ya ci to yanzu jaza'i ya kan wannan mai haraman shi wanda bai harama ba kuma ba cikin harami ba in yayi farauta ko dan mai harama ya farautowa shi jaza'i ba zai hau kan shi ba amma idan shi wanda aka farauto yana da haraman dan shi aka farauto da aka kawo yana sane da dan shi aka farauto kaga ya tabbatar da mushe ne ko sannan ya ci to yanzu in ya da biyun nan aka alima wa akala ya sani kuma ya ci to yanzu jaza'i ya hau kan shi amma idan wanda ya farauto din ainihi dama mai harama ne kaga ainihi yana farautar jaza'i ya hau kan shi to yanzu a nan ko wani mai harama da aikin hajji ya ci ma jaza'i ba zai hau kan wannan mai wanda ya cin ba zai tsaya akan wannan mai harama na farkon ne wannan wajen alima wa akala shi mai harama da aikin haji ne wani ya je ya farauta dan ya kawo mai harama da aikin haji ko dan ya kawo ko dan ya kawo wani shi sai ya ci to yanzu yana sanin in ya ci jaza'i ya hau kan shi wannan mai harama mu fahimci zancen na'am la fi akliha amma banda cikin cin naman kawai misali naman da aka farauto mai harama da aikin haji ko kuma naman da mai harama da aikin haji ya farauto sai mutum ya ci wannan naman to yanzu cin wannan mun ya ce mushe ne amma cin shi ba zai ɗora ma jaza'i ba sai idan wanda ya farauto ba mai harama ba ne ya farauto don mai harama sannan kuma wanda ya ce ya zama mai harama ne to yanzu jaza'i zai hau kan wannan mai harama ɗin da ya ce yana tsoro shine alima wa akala la fi akliha ko amma wajaza masidu hillin li hillin ya halatta cin naman dabban farauta wanda masidu abun farauta ne na hillin mutumin da yake ba hilli bai harama ba kuma ya farauta ne li hillin ga wanda bai harama ba yanzu misali kamar yan farautar mu haka sun tafi aikin haji a hanya kafin a je a ɗauki harama sai mutum ya ga barewa ko ya ga gada ko ya ga wata wani kurege sai ya yi farauta lokacin da ya harama ba kuma wannan farautan da ya yi ba ya yi dan ya kai wani mai harama ba ne ya yi ko dan kan shi ne ko dan ya ba wani wanda ba mai harama da aikin haji ba kaga hillun da hillin kenan to yanzu wannan ko mai harama da aikin haji ne in aka kamar wannan naman ya halarce shi mun gane wannan wajaza masidu hil e masidu hillin li hillin wanda ya farautan bai harama ba kuma ya yi farautan ne ko dan kanshi ko dan wani wanda bai harama ba kuma wa in sayuhrimu ko da wanda aka yi farautan dan shi ko shi mai farautan ko da nan gaba kaɗan zai ɗauki harama ɗin duk wannan niyan shi na ɗaukan haraman bai haramta wannan naman da ya farauta ba tunda lokacin da ya farautan bai harama ba har ya yanka dabban bai harama ba to yanzu ko da nan gaba kaɗan zai harama ma wannan ba zai hana a ci wannan naman ba kaga kenan mutumin da ya kama ya kama hanya zai je aikin haji a matsayin shi na dan farauta zai iya guzurin naman farauta kafin a je a ɗauki harama ya ga barewa ya ga gada ya ga mai zai ya bugewa ya yanka ya soya ya gyara ya ajiye lokacin ba ya yi harama ba ne kuma ba ya farauta dan ya kai wani mai harama bane wannan naman halal ne da shi da sauran da suke harama shi ma ya je dauki harama duk za su iya cin wannan naman saboda masidu hillin li hillin wa zamuhu bi haramin haka nan ya halatta yanka dabban farauta eh wa in sayurimu ina ce mun kaɗai shi wa in sayurimu shi wanda ya wanda ya farautan koda da sannu ma'ana koda nan gaba kaɗan zai ɗauki haraman ko kuma wanda ya farauta dan shi ɗin koda nan gaba kaɗan zai ɗauki haraman duk wannan ba matsala ba ne ya ce wa zamhuhu bi haramin masi da bihillin haka nan ya halatta mutumin da yake ɗan garin harami misali mazaunin garin cikin makka dan farauta ne kaga a cikin harami ne aka hana shi farauta ko sai ya dauki kayan farautan shi ya fita can waje inda aka halatta yi ya halatta yi farauta ya je yi wa farautan ya kamo dabban da rai ya shigo da shi cikin harami to ya halatta yanka shi a cikin harami tunda ba haramin ya farauta ba ya halatta shi ya yanka a cikin harami amma wannan ainihin saukin da aka yi ga iya mutumin da yake zaune a cikin harami ne kadai amma wani bako da ya zo garin ko da ya gama aikin shi ko da ya warware a matsayin shi na bako ba mazaunin gari ba bai halatta ya yanka dabban farauta ba yana yankawa wannan abin da yanka ya zama mushe kuma sai ya biya jaza'i walaysal iwazu wadda jaju bisaidin agwagwa da kaza wayannan duk ba su zamo naman farauta ba kasan idan ka harama da aikin haji kana cikin garin makka wannan dabban farautan ko da ya saba da gari ko da irin bareyi ne an kama su ana kiwon su a cikin gari in aka yanka ba za ka ci ba sannan kai ma ba za ka yanka ba to amma irin waɗannan dabbobi wanda dama na gida ne irin su agwagwa irin su ainihin kaza da sauran dabbobi wanda ga su tsuntsaye ne amma ba sa tashi to irin wannan ba abun farauta bane za ka iya yankawa kuma an yanka za ka ci kuma yadda gashi da yanka je makka za gani ga naman kaji naman agwagi duk za ka iya siya za ka ci wannan duk baya cikin sauran dabbobin farauta bi khilabil hammam amma da sabanin kurciya ita kurciya dabban farauta ne ko da ta saba da gida ko da irin tattabaruwan da ake kiwon su a gida ne mai harama da aikin haji ba zai yanka ba kuma in an yanka ba zai ci ba wa alaikum salam bi khilabil hammami yace sabanin kurciya kurciya dabban farauta ne mai harama da aikin haji
Koro hat koro hat ya yo yon go sada nder moyɗo koro awala kuma ya sadana ala wasu je koro ala kare wanta mo ne.
anan ya suri kuma duk ranyen shi ne yan yoro fati a Yo da yo da yo.
yawa kuma tradiyan Aha.
kana digo ne Ga an gana ya.
yawa masha Allah Karkar da askar an nan.
gane kan da rige yake karanu A shi ne wallahi.
Yawwa.
Sunan goya.
masha Allah Ala mu ka.
Allah gari sai an tashi da Allah alkawari ne a mara addu'a yace an bashi wani dan sarauta ne yake so Allah ya kare shi saboda haka a mara addu'a kan sarautan da ya samu Aha. shine yace walaysal iwazu wadda jaji bisayin ba bi khilafil hammam sabanin kurciya kurciya na cikin harami wannan dabban farauta ne bai halatta mutum ya bijiro mata ba hakanan kuma ko mutum yana waje ne in dai ya dauki harama bai halatta ya taba kurciya ba in ya taba kurciya ya taba dabban farauta sai ya biya jaza'i shine bi khilafil hammam wa haruma bihi qadu ma yanbutu bi nafsihi yana haramta bihi a harami mutum kadu'u yankewan mayan butu bi nafsi abin da yake tsirowa da kanshi duk tsiron da da kanshi yake tsirowa ba wani ne yake shuka shi ba to in dai a cikin harami ne haramun ne mutum ya yanke mun gane wannan yace a cikin abubuwan da suke tsirowa da kansu din illal izhira sai dai tsaure akwai abin da ake cewa tsaure makera suna ainihin fura ziga-zigi da shi sannan ainihin ana rufe ainihin kabari da shi sannan ana rufin ɗaki ma da shi ciyawa ne haka to irin wannan ya halatta ko a cikin harami a yanke saboda in kun lura ko a hadisi da ya zo ma sayyidina abbas ya ce wa manzo Allah illal izkira sai ya ce illal izkir sai dai shi wannan za a iya yankewa eh tsaure tsaure tsaure tsaure wassana da filasko filasko kuma wani abu ne wanda ake sha saboda ciki ya sake a yi a yi abin nan ciki ya sake mutum ya yi gudawa da sauransu magani ne to shi ma ya halatta ko a cikin harami ne a yanka wayannan abubuwa ne wanda suke tsuruwa da kansu amma ya halatta mutum ko a cikin harami ne ya yanke su eh eh ciyawa ne ah filasko kan ga ina wajen masu maganin gargajiya yanzu wannan abin da ake talla ana cewa maganin maganin basir ne mai duka da su ake murza muku a ciki ba ake shi ake dan duka wai. abu ne wanda in mutum ya sha yake sake ciki yanzu za a ga mutum eh tur azrak to shine ainihin filasko din ah kama yustan batu haka ne kama yustan batu kaman abin da aka tsirar da shi ma'ana abin da kai ka shuka abinka ko a cikin harabi din ne kana da daman ka yanke abin da ya tsiro da kai shi ba za ka yanke ba amma abin da al'ada shuka shi ake to wannan za ka iya yankewa kamar irin sinana da muke shukawa irin wani su yan bukul irin su kankana su me duk abubuwan da dai mutum ne zai shuka to wannan ko a cikin harami ne kana da daman ka yanke amma abin da an san da kanshi yake tsirowa kamar irin bishiyoyin nan da sauransu bai halatta mutum ya taba su ba da mai harami ne ko makuwa da kwa kowa da kowa ndi a cikin ai dama wannan ba muna nufin mai harama bane muna nufin a eriyan haramin ne ba ka ji a ce wa ruma bihi ba in a wajen gari ne ko kai harama za ka iya sare bishiya za ka yi komai amma kana cikowa cikin harami ko kai mai harama ne ko mutumin da bai harama ba bai halatta ya taɓa wannan itatuwan ba matukar indiya da kansu suke tsirowa kama yustan batu kamar yadda ya halatta a yanke abin da ake tsirar da shi ma'ana abin da ake shukawa ya tsiro wannan ya halatta mutum ya yanke tun da dama ka shuka ne don ka yi amfani da shi kuma shi abin da ake shukawa din wa in lam yu'adaj ko da ba a yi ɗawainiya wajen shuka shin ba ka san abin da ake shuka ko wanda zaka nemo irin ka zo ka tauna ka shuka kana dan bashi ruwa kana ilaji din shi har ya tsiro to ko da wannan din da kanshi ya tsiro amma al'ada ya nuna wannan abin shuka shi ake yi to za ka yi yankewa kamar yanzu misali irin su gulli gulli ya shuka shi ake ko amma yanzu ai mutum ya ci gulli sai ya je ba haya a gonan in ruwa ya da ci wurin sai ya ga gullin ta tsiro kaga ya shuka shi ake ba to ya halatta a yanke shine wa in lam yu'alaj ko da ba musamman aka zo aka gyara shi aka dirita shi yayi ba in dai ainihin shi shuka shi yake ya da take yi aha wala jaza'a amma shi wajen ainihin yanke itace din babu jaza'i in mutum ya kashe dabban farauta ba zai biya jaza'i ba to shi wajen yanke itace ba wani jaza'i kawai ka aikata haramun ne za a ce ka je ka tuba amma babu wani jaza'i da za a ce dan ka yanke itace ka biya ka saidil madina kaman farautan garin madina manzo Allah ya haramta garin madina da abin da annabi ibrahim ya haramta garin makka da shi ba to amma farauta a madina haramun ne amma dan mutum yayi farauta a madina ya kashe babu jaza'i kaga bambancin madina da maka kenan wajen dabban farauta bainal hirar kuma ita madina an haramta farauta ne bainal hirari tsakanin harrorinta tsakanin akwai abin da ake cewa harra duwatsu ne baƙaƙe a cikin garin madina ya eriyan wanda wannan duwatsun suke da suka kewaye madina a wannan kewayen bai halatta mutum ya yi farauta ba duk a ɓangaren da mutum ya yi farauta in a wannan harra ɗin ne ya aikata haramun sai dai kuma ba zai biya jaza'i ba shine bainal hirar jam'u harra wa shajariha haka nan haramun ne yanke itacen garin madina sai dai wajen itace da farauta akwai bambanci a madina a madina wajen farauta ya shafi ainihin har cikin garin madina gaba ɗaya amma wajen yanke itace baridan fi baridin burdi ne cikin burdi in ka bar iya cikin garin madina na asali garin madina na asali na zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a iya cikin garin za a iya yanke itace amma in ka bar iya cikin garin ta bangaren gabar da yamma kudu da arewa ko ta ina daga iya inda gari ya kare zuwa tafiyar mil hudu shine burgi a mil goma sha biyu shine burgi ɗaya ba to wannan mutum ya taɓa ainihin itace a wannan tsakanin an haramta bai halatta ba shine baridun fi baridin a kowane bangare tafiyan burgi da wal jaza'u to can ba mun ce wa fi hal jaza ba to menene jaza'i din wal jaza'u shi jaza'i din wannan sakamakon da za ka biya zai tabbata ne bi hukumi adilaini da hukuncin adilai guda biyu duk iliminka duk matsayinka idan ka yi farauta ta kashe idan aka bi wajen biyan jaza'i dole sai ka je wajen malamai malaman nan kuma su zamo adilai faƙihai adalcin kuma irin adalcin shaida ba irin adalci na ibada ba ka san akwai bambanci tsakanin adili na shaida da kuma adili haka adili haka mace ma za ta iya zama adila bawa ma zai iya zama adili amma adili na shaida dole sai ɗa musulmi balagagge namiji wanda yake kuma ba fasiki ba ba fasikin bijariya ba sannan kuma baya abin da zai zubar da mutunci kamar yanzu ko a tufa yake sifantawa yake cewa wal adlu man yajtanibul kaba'ira wa yattaqi fi sa'iri sabaira wa ma ubiha wa huwa fil ayani yaqdau fi muru'atil insani ya ce adili shine wanda duk wani babban zunubi baya yi kwata-kwata sannan kuma yana iya kokarin shi wajen kiyayewa wajen ƙananan zunuban ma irin dan garin mace dan hirar banza me baya ba za a ce baya gaba ɗaya ba ma yana iya kokarin shi sannan ya ce wa ma ubiha abin da aka halalta din ma aka ce wannan abin halal ne in dai ya kadau fi murwatin insan abin zai suka a mutuncin mutum to baya yi yanzu misali mutum ya kama hanya yanzu kamar doktor din nan ya samu riga ya zanzare ya dauki rake yana sha yana tafiya haramun ne to amma zai zubar da mutunci ya rufe ya mutunci ka ce fa ni na ga kwastan ba cikin kasuwa na gawa ne yana shan rake yana tafiya ko kuma yana cin zogale yana tafiya kaga duk ba haramun bane to shi adili baya waɗannan to irin wannan shine adilin da zai zo ya yanke hukunci a ainihin dabban farauta da mutum ya ainihin kashe in aka zo ainihin hukunta irin abin da zai biya shine bi hukumi adilaini faqihai ne kuma adilan dole su zamo faqihai ma'anan faqihai ba wai dole ya zama malamin fiqh mutafannin ba amma wannan abin da ya san hukuncin sa at least da ya san dabban da ka kashan kuma ya san wani dabba ne na nima da ya daidai da wannan ya san hukunce hukuncen da aka hukunta akan wannan sannan zai iya zama mai wannan hukuncin shi yasa yake faqihai bizalika da wannan abin hukuncin farauta din to jaza'in mutum zai biya misluhu minan na'ami kwatankwacin dabban da mutum ya kashe ne minan na'ami daga cikin dabbobin ni'ima sai mu duba mu gani wani dabba ka kashe irin dabban da ka kashe akwai irin shi a dabbobin gida in babu ma akwai wanda ya kusa kama da shi a dabbobin gida in akwai sai mu ce to wannan dabban da ka kashe sai ka siyo dabban gida irin shi ko wanda ya kusan kama da shi a halitta sai ka bayar kaga yanzu misali barewa ai muna da wanda ya kama da ita ce akuya ko yanzu misali kaman bauna ai muna da saniya to irin su jimina sai mu ce muna da raƙumi ka ce "Ah, ai to raƙumi da jimina daban sai mu ce ai duk wuyan dogaggi ne yawwa sun yi kama wajen ainihin halitta to haka nan dai za a duba a ga misluhu minan na'im au ko kuma iqamun mutum ya ciyar da miskinai ciyar da miskinan da zai yi bi ƙimace saidi za a yi ƙiman abinci a ƙiman wannan dabban farautan sai mu ce wani dabba ka kashe sai aka ce ai ɓauna ya kashe ɓaunan nan kam yanzu ƙaddara da za a yi cinikinta a abinci za a biya alkama kwano nawa ko gero kwano nawa ko dawa kwano nawa aka ce gaskiya ai ɓaunan nan in aka kai ta wajen yan gero tun da da ana cinikin bangi shirin baka manda ka je kai kaya a baka kaya sai a ce ai wannan yan hatsi in ka kai za su iya baka buhun hatsi uku akan wannan ɓaunar sai mu ce to yanzu aiki ya same ka a ɗauko buhun hatsi sai a ɗauko mudu nabi a auna mudu nawa ne buhun hatsin nan sai ka ba wa kowane miskini mudu ɗaɗɗaya na wannan hatsin in baka so ka cire da wannan dabban nima da ya kama da wannan ainihin abin da ka kashe kaga an zo kima ba kiman dabban gida za a yi ba kiman dabban da ka kashe za a yi amma idan za ka biya jaza'i kuma ba irin dabban farautan za ka kawo ba dabban gida na ni'ima wanda ya yi kama da wannan shi za ka biya kaga akwai bambanci wajen kiman kaga bi kimati saidi yace ba bi kimati jaza'i ba kuma an zo kiman fa yawmat talafi ranan da abin ya mutu a hannunka ranan zamu duba kiman abin ba ranan da kai farautan ba ba kuma ranan da za a yi hukuncin ba ranan da ainihin abin ya mutu a hannunka ai a ranan jaza'i ya hauka zamu kimanta abin a ranan ne tunda yanzu misali a ce mutum ya yi farautan nan ne tun kafin watan ramadana da ya yi farautan ko kuma mu ce bayan azumi a watan ramadana ya yi farautan amma dabban bai mutu a hannun shi ba sai a da lokacin da masara ta je dubu ashirin da ɗaya sannan kuma yau ne aka zo za a hukunci yanzu masara dubu sha biyu sai mu ce ranan da abin ya mutu ranan da take dubu ashirin da ɗaya nan da wannan za mu yi kima ba yau ba haka nan in ranar abinci yana arha yau kuma abinci yana tsada to ba yau za mu kimanta ba ranar da dai dabban ya mutu a ranar za mu kimanta wannan abin a abinci shi yasa ya ce yau mu talafi kuma za a yi kiman nan ne bi mahallihi a gurin da mutum ya kashe dabba ba a garinku ba ba a wani waje daban ba dole a inda ka kashe saboda abincin a wannan gurin ake so ka raba miskinan gurin da ka kashe musu dabban farautar su to miskinan gurin ake so ka rabawa wannan ainihin abinci din a maimakon wannan dabban da ka kashe dan abin yana daukan fuska uku ne idan dabban za ka biya jaza'i to ba a gurin za a yanka ba dan a ƙarshe Allah ya ce hadiyan baligal ka'aba ya zamo hadiya dole a kai shi can da ake yanka hadiya a yanka idan kuma abinci za ka siya ka raba dole a gurin da kai wannan tasar a gurin za ka sayi abincin ka raba idan kuma azumi za ka yi wannan ya rage naka a duk inda za ka yi a doron ƙasa ka je ka yi tunda azumi ai ba ruwan kowa da shi kai za ka sha wahalar ka yawa ya ce wa illa idan ku a gurin mahallin da mutum ya yi wannan farautan shi abin ba shi da kima a gurin misali ba kasuwan abin a gurin ko kuma gurin jeji ne fa bi qurbihi sai ya duba ga ina ne yake kusa da gurin wanda za a samu kiman a wannan gurin sai a je a yi kiman a wannan gurin sannan a can din in ba muskinai sai a kai gurin da yake kusa da wannan gurin sai a raba muskinan wannan gurin da yake kusanci da gurin da ya kashe wannan shine ka'ida na biyan jaza'i na farautan da mutum ya wala yujzi'u bi ghairihi idan mutum ya je wani waje ya yi kiman ko kuma ya je wani waje ya raba muskinan wani waje ba muskinan gurin da ya kashe ba wala yujzi'u bi ba wala za'idun ala muddin li miskini haka nan kuma idan mutum ya dada akan mudu ga miskini da aka zo aka ci ai wajen mudu 300 ne mudu 300 nan eh sai ka samu miskinai 300 kana yi kana yi kace kai abin duk ba miskinai kawai in kaga miskini ya ka bashi guda uku ka bashi hudu ya buce biyu ba subhanallah in ka bada mudu uku ya muce ana bin ka mudu biyu yanzu ɗaya ne kawai yayi a fitan ainihin jaza'i biyun ka bashi ne kyauta ko sadaka sai ka sake Aha, ya ce me? Illa an yi sawiya si'irahu can da muka ce wala yi jizu bi gairihi, gyara ta yi kiman a wani waje ba sai a nan ba, to shi ne ya ce illa an yi sawiya si'iruhu sai dai idan fara si'irahu ko sai dai idan farashin gurin da kai ainihin wannan kiman ya zo daidai da farashin wannan muhallin. Misali, abin ya faru ne a wani guri kai kuma yau gashi a nan ka zo aka yi ma kiman kafin mu ce kiman nan yayi sai idan mun bincika kiman nan din da kiman can inda ka kashe gaba ɗaya ya zama ɗaya sai mu ce to dama ai saboda kar a je a sama ma wani sassauci ko a samu bambancin kima tunda kiman duk ɗaya ne shi kenan yayi shine illa yusawi yasiru fatawilani idan ya yi daidai da ainihin farashin can ɗin to an yi tawili biyu ɗaya tawilin sun tabbatar da yayi ɗaya tawilin kuma an tabbatar da dole sai na can ɗin ba zai yi ai a wani waje ba auli kulli muddin saumu yaumin dama an ba da ala takfir ne kana da zaɓin in ma ka biya jaza'i wa in ma ka ciyar da miskinai ko wani miskini mudu ɗaya na kiman abin da ka kashe ko kuma auli kulli muddin saumu yaumin ko kuma kowane mudu ɗaya ka yi azumin yini guda da aka zo aka ce dabba ka ce gaskiya yanzu a ina ma za a samu dabban a yi ma lissafin abinci aka yi lissafin abinci a ce ya to yanzu za ka biya ainihin masara buhu biyar masara buhu biyar ba wani mafita muka ce akwai me mafitan muka ce akwai azumi azumi ya to abin da mutum ya azumi ya rike kuɗinsa sai to ya azumin sai mu ce masara buhu biyar ɗin nan za a ɗauko mu binnabi a auna in an auna adadin wannan mudun za ka yi azumin wannan adadin ku zai kai ka azumi wajen ɗari biyu ko ɗari uku ko tun da mu ɗaya ma sai fitar da mutum biyu ɗari don kwano ɗaya ma mudu huɗu ne to haka nan kowane mudu ɗaya yini ɗaya haka nan za ka yi kuma ga ma wata bita da kulli ɗin wakan malali kasarihi zai cika azumi ne ga karyayyen mudu misali da aka auna aka ce an samu mudu casa'in da uku da rabi sai mu ce azumi casa'in da hudu saboda in ka sha to ai mudun rabi ya mu ce akwai rabin azumi ne saboda haka dole in azumi za ka yi dole ka cike ko da karyayyen mudu aka samu na ƙarshe dole ka yi cikakken azumi kuma ko da bai kai rabi ba ko da ɗan kaɗan ne ya zo dole kamar azumi cikakke haka mudun ne kuma mustahabi ne ka cika sannan ka bayar shine wa kammala bi kasali wannan amatu to yanzu zai kawo mana ire-iren abubuwan da mutum ya kashe ga irin abubuwan da za a bayar wannan amatu jimina idan mutum ya kashe bajanatun zai ba da ainihin raƙumi jimina ka kashe eh to dabba ne a dabbobin nima makamancin jimina sai mu ce raƙumi saboda wuyan su iri ɗaya ne raƙumi yana da dogon wuya jimina tana da dogon wuya sai ka siyo raƙumi ka bayar a maimakon jimina wal filu idan kuma giwa mutum ya kashe fa sai mu ce bi zati sanamaini raƙumin za a samu mai tozo biyu a ko su raƙuma manya masu tozo biyu to irin su shi zaka bayar a matsayin a maimakon giwa wani marul washi idan mutum ya kashe jakin jeji wa bakaruhu ko ya kashe saniyan jeji nan kuma bakaratun zai biya saniyan gida ne zai je sai saniyan gida don shi yayi kama da saniyan jeji sai ya bayar wadzabu'u idan kuma mutum ya kashe shiyaki wasu alabu ko ya kashe yanyawa shatun eh shanu ne himarul washi wa bakarul washi bakaratu shine duk shanu zai bayar
Salabu.
sa'alabu dabu shiyaki sa'alabu yanyawa eh ba kana ganin survivor ba Ba a ce gila ba?
eh Ko gila ba sun yi ba? Gila.
wani shi shi babu ne salaf eh ana ce marjila amma ana ce marjan yawa dan ana ce marjila amma babu kuma shine shiyaki Dabu.
eh kirkeci shi ma wani dabba ne daban eh a ba dabu Ya yi kamar damu ba?
eh Ya yi kamar damu?
shi wannan Sabo.
to ai a babu a wa babbin ne ba wannan ashe mun mun tsallake daya ko a sa'alabu shi babbun shine damu babbun gashi can gaba amma wannan sa'alabu din shi suke cewa yan yawa ko suke marjila din babu kuma shine shiyaki mun na mun da wannan eh shine babu gashi can gaba ba zo kai shi ba eh shi wannan eh oh dabu'u ya ce ne oho dabu'u ba to shi dabu'u din shi suke cewa shiyaki da hausa yawa eh shiyaki din ba nau'i ne na ainihin azif wasu azif din ma suna fassara shi da ainihin shiyaki aha sunan namun dawa ne wasu kawai sai dai ka san sunan su ba kamar taɓa ganin su wurin sunan su to wayannan ainihin dabu'u da sa'alabu shatun mutum zai ba da ainihin akuya ne ko rago dan in an ce shadi yana iya daukan yana iya daukan alma'az ko kuma abbas ka hamami makkata kamar ainihin kurciyar makka kurciya na cikin garin makka mutum ya kashe shi ma zai ba da rago ko akuya ne ita kurciyar cikin garin makka ko na cikin harami darajar ta ya fi ƙarfin kurciyar wajen gari waya ma mihima hakanan da ainihin tattabaran makka da tattabaran harami kowanne mutum ya kashe zai ba da ainihin rago ne ko akuya bila hukumin wannan kan ba wani ma hukuncin adilai saboda abu ne wanda ya zo a nassi tattabara ka kashe ko kurciya ka kashe to dole za ka biya rago ne ko akuya kuma shi wannan babu zancen ainihin biyan kima idan ba ka da idan ba ka da rago ko akuya za ka yi azumi ne kuma shi azumin shi goma ake yi kawai saboda haka shi ya bambanta da dabbobin da sauran dabbobi sauran dabbobi za ka biya jaza'i da kwatankwacin shi in ba ka da shi ka biya abinci na wannan gwargwadon kiman in ba ka da abincin ka yi azumi na gwargwadon yawan abincin amma tattabaran makka da kurciyar makka da tattabaran harami da kurciyar harami wannan shi hukuncin shi daban ne shi kawai in mutum ya kashe zai biya rago ko akuya ne wanda zai isa gayya idan babu kawai azumi za ka yi babu zancen kima bila hukumi yake shi kuma babu wani hukunci kawai hukuncin nan za karanta walil hilli to can ba mun ce ka hamami makkatu wal harami ba to walil hilli idan kuma hamamul hilli ne ko yamamul hilli mun gane in tattabaran ko kunciyar na hilli ne ba na cikin harami ba mutum ya kashe wa dabbin misali mai harama da aikin haji ya kashe tattabaran waje ko kuma kurciyan waje wa babbin ko ya kashe damo wa arnabin ko ya kashe zomo wayar bu'in ko ya kashe gyauji wa jami'i ɗaya da sauran tsuntsaye gaba ɗaya ma alƙimatu kawai kima zai biya misali eh gyauji sunan wani tsuntsu ne da za ka samu ba haushe wanda ya san eh a gyauji wannan gyauji duji ai karu ne gyauji kuma hausa ne eh da za ka samu wanda ya san tsuntsayen ku zauna a survival duk zai wawaye ma wannan shine kaza wannan shine kaza gaba ɗaya za a kenan Aha, waje mi ɗaya ya ce kai da baki ɗayan tsuntsaye ma kowane tsuntsu mutum ya kashe kawai alkimatu za a yi kimani saboda babu tsuntsun da yake da ainihin irin shi a dabbobin ni'ima tunda dabbobin ni'iman nan awaki tumaki raƙuma shanu ne kawai kako gaba ɗayansu babu ɓangaren tsuntsaye ma a ciki saboda haka in dai mutum tsuntsu ya kashe a matsayin farauta to zai biya kiman shi ne kawai in kuma kiman ya gagare shi ya azumi ne daidai da abinci na wannan kiman shine alƙimatu ɗaman kawai wasagiru idan mutum ya kashe ƙarami walmaridu da mara lahiya mutum ya kashe waljamilu da kyakkyawa mutum ya kashe wannan ka gairi kamar wani shi ne mu kawai in zaka biya jaza'in zaka biya daidai wanda ya isa a yi da shi ne tunda a matsayin hadaya za a yanka ka dan kashe dan barewa ne mai yawa ma ji aka haife shi ga yana cikin majinansa ka kashe to babban rago zaka kawo wanda zai isa layya in ka ci ai karami na kaje mu ce to ai ana yanka shi a matsayin hadiya ne hadiya kuma ba a yi da karami saboda haka jaza'i za ka biya cikakke ne babu zancen wannan karami wannan mara lafiya wannan kuma kyakkyawa wannan mummuna duk ba za a lura da wannan ba to amma anan wa quwima li rabbihi bi zalika ma'aha idan misali dabban farautan na wani ne mutum ya kashe misali mutum ya ji ya farauto barewa a waje a matsayin shi na ɗan cikin garin maka ba ya yi harama ba ne ɗan cikin garin maka ne ɗan farauta sai ya je wajen gari can ya je farauto barewa kaga ai bare wannan ta zama tashi ko kuma shigo da ita harami ba laifi bane yana da dama ya shigo da ita cikin harami in ya shigo ma yayi kiwon talan da ya ga dama ya yanka a baya mun karanta cewa ya halatta yanka dabban farauta a cikin harami a matsayin shi na ɗan gari to ya je ya farauto ya shigo da shi cikin harami kai kuma kana da harama da aikin haji kawai sai ka zo ka yanka wannan barewa kaga yanzu kai dama haramun ne yanka wannan barewa sannan in ka yanka dinnan jaza'i ya biyo ka dole sai ka biya jaza'i sannan ba wannan jaza'in tsakaninka da Allah in ka biya kuma sai ka zo ka biya me shi ma me shi ba ruwan shi da wancan jaza'in da ka biya wancan tsakaninka da Allah ne in ka gama sai ya ce to zo ko mu je gaban alƙali ka biya ni dabba na da ka kashe to a ƙarƙashin wannan maganar ne yace wajen biyan jaza'i tsakanin shi da Allah ba a lura da ainihin ƙarami da mara lafiya da wani kyakkyawa da mummuna da sauransu gaba ɗaya duk ɗaya ne amma wa uwima li rabbihi idan na wani ya kashe ya zo biyan wannan mutumin shi kuma bi zalika za a lura da wannan abubuwan idan ƙarami ka kashe mar to fa kiman ƙarami zaka biya shi in mara lafiya ka kashe kiman mara lafiya za ka biya shi amma wajen biyan wancan jaza'in kuma ba ruwanmu da ram- rashin lafiya da kankanta da kyau da muni dole cikakke za ka biya na'am mun gane wannan shi ne ya ce wajitahada ko mutanen ne wajitahada wa iru ya fi fi ba darasi alhamdulillah
farko karatu na farko na'am ya ce mai
in alima wa akala la fi akliha lafi akaliya amma babu jaza'i cikin cin naman kawai yanzu Mumin misali eh ko mai haraman ne wani ne ya je yo farautan shi ba dan mai harama da aikin haji ba shi mai harama da aikin haji shi ya ga dabban farauta ne sai ya ci ba wai ya san tunki aka farauto ba kuma ba ya san dan an farauta